ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا عشرين نبيو روة الربيع الأول اجرم من زن الله صلى الله عليه وسلم دوبو دا دا دليهدو دا أربعين دا بقي وان دا داتي دا شاهدو ga watan tara shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar muna ci gaba da yin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan babban masallaci na sahaba da ke garin maradi muna cikin suratun nisa mun tsaya daidai aya ta goma sha shidda za mu tashi kan aya ta goma sha bakwai Allah mai girma da daukaka ya ce inna mattaubatu ala Allah lilladheena ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima Allah ta'ala ya ce inna mattaubatu ala Allah tubanda Allah subhanahu wata'ala ya dora ma kan shi ita zai karba ta bayi lilladheena tana tabbata ne ga waɗanda ya'maluna su'a suke aikata mugun aiki bi jahalatin bisa ga jahilci mana mutanen da Allah yake karban tubansu su ne waɗanda suka yi sabon Allah ba su sani ba muna ganewa ko sun ya tubu na min ƙoribin sa'annan sai suka tuba daga kusa mana bayan sun yi sabon suka tuba waulaika yatubu Allahu alaihi to waɗannan kam Allah subhanahu wataala yana karɓar tuba akan su wa kana Allahu aliman hakima kuma Allah mai girma da daukaka ya kasance mai yawan sani ne mai yawan hikima ne ai tsallake ah kai haka ne ko namanci wallahi yati lil fahishata ne za mu tashi ko ka bar ne yana ta abin nan والتي ياتين الفاحشه من نسائكم ita za mu tashi aya ta 15 kenan ka aya ta 14 muka tsaya Allah ta'ala ya ce wallati yatina alfahishata min nisaikum kuma mata waɗanda suke zakke ba alfasha daga cikin ku fastashidu alaihinna arba'atan minkum ku nemo shaidu hudu daga cikin ku akan su mana ku sa mutane guda hudu su ba da shaida a kansu ta in shaidu idan suka yi shaida a kan cewa lalle sun zake ma wannan alfasha ta amsi ko wannan fil buyuti to ku rike su a cikin gidaje hatta ya tawaffa hunnal mautu har sai mutuwa ta karbe su au ya ja'ala Allahu lahunna sabila ko kuma har sai Allah subhanahu wataala ya sanya musu hanya abinda Allah ta'ala yake nufi ay annisa malan yace mata allati wadanda yatina alfahisha suke jema alfasha ay azzina suke jema zina mana matan da suke yin zina wa wasafaha bil fahisha Allah ta'ala ya kamanta zina da alfahisha lishana'atiha saboda muninta wa qubhiha saboda kuma tsananin rishin canta yasa Allah ta'ala ya kamanta ta da alfasha wurare da yawa Allah subhanahu wataala ya kamanta ta da alfasha kamar yadda nan ma gaba za mu gani illa an yatina bi fahishatin mubayyina kuma Allah subhanahu wataala ce wala taqrabu zina innahu kana fahisha lalle zina ta kasance alfasha ce mana mugun aiki ne aiki ne wanda baya da kyawu hankali baya dauka a ce mace za ta sai da jikinta ko za ta ba wani ɗa namiji jikinta ya amfani da ita ba tare da alaka ta aure ba wannan hankali yana muna na wannan abin ballantana shari'a daɗa a hankali ma baya da kyawu don haka Allah ta ya kira ta da sunan alfasha mugun aiki zina tana wargaza rayuwar mutum tana cire albarkar rayuwa tana nisantar da bawa daga Allah subhanahu wataala tana sa bawa ya zama wani mugun mutum wani malalacin mutum sannan kuma bayan wahalar duniya da take jawo mai tana jawo mai wahalar lahira Allah ya kiyaye bastashidu alaina arba'atan minkum Allah ta'ala ya ce to ku nemo shaidu guda hudu daga cikin ku su ba da shaida akan su ai min rijalikumul mu'minina al'uduli daga cikin mazan ku masu imani adalai masu adalci mutanen kirki masu riko da addinin musulunci mutanen da za su ba da shaida akan zina ba mazinata bane dokan musulunci haka take duk wanda za ya zo ya ba da shaida to mutunan kirki ne ba mutunan banza bane kimtsatsan mutum ne bawan Allah ne na kwarai mai tsoron Allah ne su Allah subhanahu wataala minkum Allah yace daga cikin ku kuma Allah da ba zina kuke ba in suka yi zina su ne za su bada shaida akan waɗanda suka yi zina din saboda kirkin su da nagartar su da kuma kusancin su ga Allah subhanahu wataala fa in shahidu idan suka bada shaida akan waɗannan mata fa hunna fil buyuti to ku rike su a cikin gidaje a cikin ɗakunan su a tsare su ai ihdisuhunna anil khuruj ku hana su fita ku tsare su daga fita almujibi lirribati wanda yake kawo zargi muna ganewa ku a tsare su a barbari suna hita saboda hita ya take kawo zargi to macen da ta yi zina waka kama ta da zina waka barta tana hita kuma kaga ai ba mamaki ta ƙara komawa kisa Allah subhanahu wataala ce to a rike su a hana su hita dama hitan mata ba ta da wani fa'ida hitan mata ba ta da kyawu yana daga cikin alamomin tashi alkiyama yawan hitan mata yana daga cikin alamomin lalacewar zamani kaga mata buji-buji ga sunan ko'ina sun hito ko'ina ga sunan yawa abinda yake faruwa kenan mata har Allah Allah suke Allah ya kawo ta sauka ta suna ko ta aure su hito waje su yi zanne kaga sun jera kujeru kamar za su yi wa'azi sun jera ras ga sunan suna ta kallon maza kowace ta dauke hijabi ta yaba ga baya saboda ta sa kayan da iska ba ya shiga jikinta kaya ne masu nauyi kaya ne masu girma kaya ne wanda iska ba shiga ba su da tamshi suna zufa dole a ɗage hijabin kuma ana waje kuma duk matan aure ne kaga wata ta ɗage ke nonanta tana ba ɗanta nono ga titi wata ta cire dan kwalinta ta haji mala'iku na ta cire mata albarka in an yi magana su ce a yi zumunci na ke sa da zumunci ga titi ba ana ku murna ba ku ta yi ku ko da ku ko ƙaunanku ko wasu amannanku ko makwabtanku murnan aure ba ko murnan amma bai kamata ba a ce an je wurin wannan murna ɗin kuma murna ta jawo sabon Allah muna gane ba ku bai kamata ba haka ba daidai bane shi yasa Allah ta'ala ce wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula mata ku bar fita fita irin ta jahilai na farko ce fitar da ba ta da wani amfani amma ba laifi ne mace ta fita daga gidan mijinta ta je asibiti ta je gidansu ta je gidan yan uwanta ziyara ta tsaya cikin gida kuma cikin gidan ba in akwai waɗanda ba muharramanta ba su ta kama jikinta to shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce a tsare su saboda yawan yita su yana kawo shakku game da su cewa ba mamaki sun aikata wannan mugun aikin ko ba su aikata ba wa aidan malam yace kuma fa innal habsa lalle rike su da aka yi tsare su da Allah yace ayi min jumlatil uqubat yana daga cikin jumlan uqubobi ma'ana horo horo daban-daban da Allah subhanahu wataala azabar da Allah yace a masu to yana daga cikin cewa ka san mace mata suna suna suna son yawan hita to daga cikin hukumar da za a masa hana su hita hatta ya tawaffa hunnal mautu har sai mutuwa ta karbe su mutuwa take karba koko Allah to da haka sai Allah subhanahu wataala ya danganta karban mutuwa zuwa ga mutuwa amma Allah ta'ala bisa ga hakika shine mai karba awwa kamar yadda ya danganta abin zuwa ga mala'iku duk ba suke yi ba Allah ne ke kashe wanda ya gada ba ya kashe ai hadha muntaha al-habs wannan shine karshen tsaron da za a masu a tsare su a cikin gida sai sun mutu ba za su yi ta ba aw ja'ala Allahu lahunna sabila ko kuma har sai Allah subhanahu wata'ala ya sanya musu wata hanya wata hanya ce ai tariqan ghayra al-habsi fil buyut hanyar da za a sanya musu ba hanyar tsare su a cikin ɗakunansu ba. Wadil aya malam ya ce wannan aya, laisat mansuha ba a soke hukuncinta ba, ba a soke yin aiki da ita ba, ana aiki da ita. Wa inna na hiya mughayyatun ita an yi mata matuƙa ne, ila zalikal waqti ya zuwa wannan lokacin. Fa kana al'amru fi awwalil islami kadhalika wa haka lamari ya kasance a cikin farkon musulunci kamar haka idan mata aka kama su da zina to shine za a rike su a cikin gida bayan an shaida a kansu to sai a tsare su ba su kare hita da can haka ake hatta ja'ala Allahu lahunna sabila har sai da Allah subhanahu wataala ya sanya masa hanya wa huwa rajmul muhsani shine jefe mai aure a cikin su wanda ya wuri to a jefe shi wa jaldu ghairil muhsani da kuma bula ne wanda yake ba mai aure ba hanyar da Allah ya sanya masa kenan saboda haka kenan daga baya hukunci sai ya sauya cewa da lokacin da aka kama da namiji da diya mace da zina sharuɗa sun tabbata in suna da aure sai a jefe su in kuma matasa ne samari ne ba su yi aure ba to shikenan sai a bulale su kowa bulala ɗari kamar yadda Allah ya ce azzaniyatu wazzani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda maznaci da maznaciya Allah ta'ala ya ce ku yi ma kowa cikin su bulala dari wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah Allah ya ce kada tausayi ya kama ku game da su a cikin dokan Allah subhanahu wataala in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun kasance kun yi imani da Allah kun yi imani da ranar lahira to kuma su bulala ɗari ɗari shi ne hanyar da Allah ya kawo masu sai Allah ya kawo masa hanya cewa mai aure a gefe shi sai ya mutu mara aure kuma matashi wanda saurayi ne bai aure ba sai a mai bulala ɗari ita ma ya mata bulala ɗari Allah ya samu dace sai Allah ta ala ce wallazani ya'tiyani haminku mutane guda biyu su ma waɗanda suke zakke ma ita alfasha ɗin a cikinku ashe zina ba ta kafarta mutum ashe wanda ya zina ba kafiri ba ne musulmi ne mai sabon Allah musulmi ne mai raunin imani tun da Allah ya ce minku waɗanda suka aikata alfasha cikin kusuwa ku masu imani da ma ku cutar da su ba in ta ba in sun tuba wa aslaha kuma suka gyara fa'aridu anhu masu ku kauda kanku daga barinsu inna Allah kana tawwabar rahima lalle Allah subhanahu wataala ya kasance mai yawan karbar tuba ga bayi kuma Allah mai yawan tausan bayi ne malam yace ai wa kadhalika alladhani ya'tiyaniha ay al-fahisha haka ma mutane waɗanda suke jema alfasha minku a cikin ku minar rijali wan nisa'i daga maza da mata ba daidai bane mumini musulmi ya zina ba ba daidai ba ne amma in yayi kuma wannan tsakanin shi ne da Allah ya aikata haramun inda Allah ya haramta mishi fayaduhuma sai Allah ta'ala ce ku cutar da su ma'ana bil qawli ku cutar da su da magana ku gaya musu magana mummuna wadda za ta sa su tuba su yi nadaman aikata wannan aiki na zina ku cuta musu da magana wattaubih da kuma Allah wadaransu ku yi masu tofan Allah tsine abinda suka yi ba ku ji daɗi ba da yadda suka zaƙi wararsu ba don komi ba don su tuba su gyara aikin su wata ayir da kuma lahanta su da aibanta su zaki aibanta su da wannan aikin na zina da suka yi wa garbin radi'i da kuma bugu wanda yake tsawata su an hadhihi alfahisha daga wannan aikin na alfasha mana bugu wancan wanda aka ce a musu bulala ɗari ko zai tsawace su daga aikata wannan mugun aiki fara da malam yace to akan wannan yakunu rijalu maza za su zamantowa idza fa'alul fahisha idan suka aikata wannan aiki na zina yu'zaun za a cutar da su mana za a yi masa abin da yake cutarwa ne gare su ba dan komi ba sai saboda su yi nadama su tuba daga wannan mugun aiki da suka yi wan nisa'u mata kuma yuhbasna su za a rike su a cikin gida wa yu'zaina kuma a zanki cutar da su a zanki gaya musu munanan maganganu dan kada su ƙara komawa ga wannan mugun aiki falhabsu tsare su da za a yi ghayatuhu matukashi ilal mauti zuwa mutuwa ne mana in ta shiga gida shikenan ba za ta kare hita ba sai abin da babu makawa da gare shi za a tsare ta cikin gida ta ji kulli kulli na musulunci kenan a kulli ta ba ta hita muna ganewa ko wal aziyatu ita kuma cutarwa da Allah ta'ala ya ce fa yaduhuma nihayatuha ila tauba ta shine zuwa tuba ai ta suta mutum ai ta musguna ma mutum ai ta tsangwama shi ana warar shi har sai ya gane dai bai daidai ba bare ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala wal islah ta kuma shine gyarawa mutum ya gyara halin shi bar wannan mummunan halin wanda Allah subhanahu wataala ya na mu'mine su aikata wal ya za kala dan haka Allah subhanahu wataala ya ce fa in taba in suka tuba ai raja'a suka dawo an zambi daga aikata zunubi allazi fa'alahu wanda suka aikata shi wa nadima alaihi kuma suka yi nadama akan shi suka yi da na sani suka jije in yatsun su akan jin zafin aikata wannan aiki da nazina da suka yi wa azama kuma suka yi azama suka yi niyya ala Allah ya uda cewa ba za su ƙara komawa ba dama shurutun tauba annadamu alama fata والنية على أن لا يعود إلى الذنب فيما بقي عليه من عمره وأن يترك المعصية إن كان متلبسا بها داما رسولي شرطا توبا وقاسنا عندك مالا يكاو وأصلها كما سكجارة الأمل الدالة aiki wanda yake nuni ala sidqi tauba akan gaskiyar tuban su ta'aribu anhuma ku kauda kanku daga barin su ai an azahuma ku kauda kai daga cutar da su da kuke da magana ko da aiki yake nan ba sun tuba ba abinda yake so da ba zaman to kamar ku mutanen kirki bayan Allah na kwarai inna Allah kana tawwabar rahima lalle Allah mai girma da daukaka ya kasance mai yawan karban tuban bayi ne kuma Allah mai yawan rahama ne ai kafiru tauba Allah mai yawan karban tuba ne alal muznibina al khata'ina akan masu zunubi masu aikata laifi da gangan azimin rahma Allah subhanahu wataala mai girman rama ne wal ihsan da kuma kyautatawa saboda girman rama Allah rama Allah duk ta lillibe mu gaba daya dan ka san girman rama Allah subhanahu wataala alladhi min ihsanihi wanda yana daga cikin kyautatawan Allah waffaqahum litauba Allah ya datar da su ya musu gamdakatar na tuba a shekara sai Allah ya taimaki ba zai tuba mutum nawa ke kan sabon Allah kan abubuwan da basu dace ba amma bai tuba saboda bai samu datarwa ta Allah ba sai Allah ya taimaki bawa sai da taimakon Allah wa qabilaha minhu kuma Allah subhanahu wataala zai karbi tubar gare su dai wanda yana daga cikin mai kyautatawan Allah Allah ne ya ce kakkai abu kuma shine zai nuna ma ga hanyar da zaka bi ka tuba ka san isanin Allah ya yawa kuma ka tuba din kuma Allah ya ce ya karba a yau wurin Allah ka ba mutunan kirki ba ya ƙara kallon ka da wannan mugu aikin da ka yi jiya shikenan ba ka tuba ba abin da ya wuce ya wuce shikenan yanzu a tare gaba kawai tsakaninka da Allah haka nan ne wa samahahum kuma Allah ta'ala zai masa rangwami ya yabe masa alama sadara minhum abisa abin da ya fito daga wurinsu shi Allah haka yake ta riga ka yi shi kenan ya yafe maka ba kamar bawa ba bawa da za a cewa ya haƙura a kan munanawar da kamar shi kenan amma yana kallon ka da abin in ya yafe maka kamata ya lokacin da aka tuno abin ya ce haba abin da ya wuce ya wuce kawai abin da na yafe mashi ne kuma na maimaita da Allah ku bar wannan magana a tare gaba kawai to dan adam bai iya haka ba kowa ke iya wannan ba da haka dauko magana sai ma ya gyara jiki ya dauki shi ma ya kama ayi magana kuma ya ce ya yafe ai bai kamata ya haka ba ko wa yukhadhu min hatayni al-ayatayni malan yace ana iya dauka daga waɗannan ayoyin guda biyu anna bayyinata zina lalle hujjar zina shaidar zina shine bayyina la budda an takuna arba'ata rijalin mu'minina ba makawa ta zamanto mutane ne maza masu imani ba kowane mutum ne za a cewa ba ya ba da shaida ba a sai mutumin kirki mai tsoron Allah wanda ya san ma'anar shaidar da ya bada ya san shaidar da ya bada gobe sai Allah ya tsaida shi kai ne kai shaida akan wani ya yi zina to ya riga ya san matsayin wannan tsayuwa gaban Allah subhanahu wataala shikenan ma ba kowane sakarai ba wanda wani ana ya hada baki da shi a ce a bata ma mutum suna a bashi wani abu ya karba abinda za a bashi yau in ka nema gobe ya kare ya canyi wanda ba ya tsoron Allah ba ruwan shi to ba irin shi ba mai imani ake so wanda zai ba da shaida dan Allah kamar da Allah ya yi alladina amanu kunu qawamina bil qist shuhada lillahi walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima irin wannan su ake so sune masu ba da shaida يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط irin su sune masu ba da shaida saboda suna jin tsoron Allah sun san ma'anar shaidar da suka bada sun san shaidar da kai a duniya lahira ma sai Allah ya tsira ka ya tambaye ka wannan shaidar da kai haka ne malam yace to tunda sharadi ne zamanto maza ne masu imani wa min babi aula wa ahra daga cikin baban da yafi dacewa da yafi jancanta ishtiraqu adalatihim shartan ta'adalcin su mu'mina ne ko da kuma zamanto adalai ai mun san ma'ana adali ko adali shine wa shine wanda yake guje masaban Allah galibin rayuwarsu galibin rayuwarsu yana guje masaban Allah subhanahu wataala kaɗan yana yi saba ma Allah ma kaɗan wanda in yi saba Allah mutane sai su taba maki yanzu wani za yin kaza yau da ba al'adar shi bacci ba ɗabi'a shi bacci shi ake ce ma'adali to haka shi ake ce ma'adala nan yanzu da bai gaba da ya kaurace masu ƙanana kuma su ne waɗanda galibi yake nisan da su al'adlu man yashtari bul kaba'ira ويجتنب في الغالب الصغائر من ينزل bai gaba dai sata zina modi caca shan giya da sauran su waɗannan ba ruwanye da su ƙanana ƙanana kuma su kuma waɗannan su galibi cikin tis'in da biyar ya ƙaurace masu cikin kashi biyar ne yakan iya aikata ƙanana shi ma ba aikin shi ba ne ba sabon ba bai saba da su ba muna ganewa ko shi yake ce ma'adali ma'ana dai wanda zai ba da shaida dole sai ya zamanto da irin wannan ɗabi'a me yasa mala yace li anna Allah ta'ala dan Allah madaukakin sarki shaddada Allah ya tsananta fi amri hadhihi al-fahisha a cikin lamarin wannan alfasha din lamarin lamarin alfasha ta zina Allah ya tsananta ma'ana wurin tabbatar da zinan mai zina Allah subhanahu wataala ya kawo tsanani sosai me yasa Allah wannan sitran li ibadi dan rufe asirin bayan shi ka gani wani ya gani ko uku kun gani ba mutum guda ɗaya sai ku yi shiru ka gani lalle tabbas ka gani kuma Allah ya san ka gani amma shaida saboda kiyaye mutuncin mutum wani mutum mazinacin don ka bata mai suna don kan gobe wasansu mutum hudu su haɗu kawai su ce wani mazinaci ne a karɓi magana su yasa Allah ta'ala ya tsananta hatta innahu la yuqbalu fiha nisa'un munfaridatin malam yace kai har ma ba a karban shaidan mata su kadai a cikin tabbatar da zina a ce su kadai ne babu kowa ba namiji tare da su ba a karban shaidar su wala ma rijali kai tare da maza ma ba a karban shaidar su kaga Allah ya tsananta ai wala ma duna arba kuma Allah ta'ala ba ya karban shaidun da basu kai guda hudu ba sai sun cika su hudu kuma kowa ya faɗi yadda na farin ya faɗi na biyu ma ya faɗi na uku na hudu su faɗi iri ɗaya da an sha bamban to shikenan za su sha bulala zargi suka yi kazafi suka yi sai an makowa bulala tamanin cikinsu saboda guda ɗaya ya bata masa haraka kuma uku sun gani tsakanin sai Allah sun gani amma ba su isa ba wurin Allah subhanahu wataala sai sun kai su nawa sai sun kai su hudu wala budda min at-tasrih bi shahada kuma babu makawa daga bayyana wa karara da shaida dole waɗanda za su ba da shaida ɗin sai sun bayyana cewa sun gani kama dallat ala dalika al-ahadithu sahiha kamar yadda dalilai hadisai ingantattu suka yi nuni akan wannan wa tumi'u ilayhi hadhihi al-aya kuma kamar yadda wannan aya take nuni zuwa gare shi lamma qala lokacin da Allah ta'ala ce fastashidu alaina arba'atan minkum ku neman shaidu hudu daga cikin ku akan su lam yaktafi bidhalika Allah bai wadata bai tsaya da haka ba hatta qala sai da Allah ya ce fa in shahidu ma'ana kowa cikin su ya tsaida shi ya bada shaida muna ganewa ko sai a tsaida su wuri guda daya sai a kira guda cikin su inda sauran ba su ji sai a ce ya katar da wance da wani sai ya hodi haka ne kenan sai a ce bitanin tahi sai a tsare shi can wurin sai a ce wani ya shigo ya katar da wani da wanci sai ya faɗi irin na wancan sai a ce wuce can kai matsaya sai na uku ya shigo ya katar da wancan da wani sai ya ce kaza da kaza irin na waɗanta sai an yi haka sau hudu ta gaba haɗin baki shi kenan sai a ce to lalle zinan wani da wancan ya tabbata ba za a tsaida musu hukunci yasa Allah ya ce fa in shaidu in sun ba da shaida ai labudda min shahadatin sari'a babu makawa daga shaida wadda take bayyananniya ala amrin akan lamarin da yushahadu iyanan wanda ake ganin shi gani na idanu ba wani ya gaya maka ba ba na ji suna makurniya ba ba na zo na iske cikin zane ba a ka gani gani na idanu kamar yadda na farin ya waɗi na uku ma ya waɗi har na hudu min gairi ta'aribin ba tare da jirwaye mai kama da wanka ba wala kinaya kuma ba tare da sakaye magana ba dole sai an shaida sai mutum ya gani da idanun shi kuma sai ya faɗi yadda ya gani wa yukhadhu minhuma malam yace ana dauka daga cikin wannan aya mai girma anna al-aziyata bil qawli lalle cutarwa da baki wal fili da kuma cutarwa da aiki wal habs da kuma cutarwa da tsarewa da za a mamata qad sharahu Allah ta'ala Allah ya shar'anta shi Allah mai girma ta'aziran dalladabtarwa li jinsil masiya ga jinsin sabon Allah alladhi yahsulu bihi zajr wanda da shi ne wato ake tsawatar da wanda ya aikata wannan mugun aikin da shi bana an ganya haka nan ba cutar da wanda ya aikata wannan ba Allah ya sa mu dace sai Allah ta'ala ya ce innamat tawbatu ala Allah lil ladina ya'maluna su'a bi jahala thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima bara yace taubatullahi ala ibadihi nawani tuban karban tuban Allah ga bayan shi kala biyu ne tawfiqun minhu litauba akwai datarwa Allah subhanahu wataala da tuba Allah ya datar da bawa ya mai gamdakatar ya taimake shi tuba wa qabulun laha kuma akwai karba ga tuba din ba da wujudi a bayan samuwarta muna ganewa duk wanda kaga ya tuba Allah ya taimake shi ya tuba kuma an ka tuba din kuma Allah zai karbi wannan tubar taka min al-abdi daga bawa fa akhbara huna anan sai Allah ya bada labari anna tawbatal mustahiqata ala Allah lalle tuba wadda ta cancanta wurin Allah subhanahu wataala haqqun ahqqahu ala nafsi haƙƙi ne da Allah ta'ala ya wajabta shi ga kanshi karaman minhu saboda kyauta daga Allah wajudan kuma saboda baiwa ma'ana ba mu ne muka ce Allah in mun yi zunubi mun tuba ka karba ba Allah ne ce kai bayina na hana ku aikata zunubai amma cikin ku duk wanda ya aikata zunubi to na wajabta ma kaina in ya dawo wuri na yace ya tuba to na bi mishi haƙƙi ne da ba mu ke biyan Allah ba Allah shi ya sa mu kanshi wannan haƙƙi ba mu muka dora ma Allah ba muna fahimta ko ba ba shi muke bin Allah ba shi yace zai mamu ba mu muka ce ya mamu ba yace yayi a shi yace shi ya ba mu labari shi ya tsara mana dokoki shi ya haramta mana abubuwa ya ce to in muka aikata haramun in muka tuba zai karba in kaga mutum bai karbi tuban shi ba to bai tuba wurin Allah subhanahu wataala ba ko kuma akwai wata matsala a cikin tuban tashi amma in dai ka saba ma Allah subhanahu wataala ka tuba to Allah zai yafi maka liman amila su'a ga wanda ya aikata mugu aiki ai al-ma'asi wanda ya aikata ayyuka na sabo in ya tuba to Allah ya wajabta ma kanshi cewa zai karbi tubar shi kuma zai yafe mashi bi jahalatin ay jahalatan minhu saboda jahilci daga shi ba wanda ya aikata aikin sabo bi aqibatiha da mummunan karshen wannan saban da yayi mutane da yawa suna saban Allah ba su san menene bi bayan wannan zunubin ba mi zai biyo bayan sun aikata zunubi da yawa mutane ba sani ba ko ba haka ba wa ijabiha sa'annan kuma saboda ya jahilci abinda saban Allah ke kawowa li sakhatillahi wa iqabihi ga fushin Allah da azaban Allah wa jahilin minhu saboda kuma jahilcin shi shi wanda ya saba ma Allah bi nazarin lahi game da cewa Allah fa yana kallon shi yawa daga cikin bayi ba mu da wannan tarbiyyar cewa da inda muke fa Allah na kallon mu duk inda muke Allah na tare da mu ittaqillahi haythu ma kunta ka ji tsoron Allah duk inda kake domin Allah na tare da kai to saboda bawa ya jahilci cewa Allah yana ganin shi shi yasa sai je saba ma Allah wa muraqabatihi lahu kuma Allah ta'ala yana tsare da shi inda kai yana tsare da kai Allah na tsare da kai kuma Allah ta'ala ya wakilta maka mala'iku su gaba da tsaranka to yayin da bawa ya tashi saba ma Allah duk waɗannan abubuwan sai su bace ma bawa gaba daya duk sai su bace mai duk sai ya mance da su sai yayi sai ya tuna wani wani kuma shi kenan kawai sharhole yake zai ba ba in ka tana yi nadama ce za ka yi wajalin minhu kuma saboda jahilci daga shi ba wanda ya aikata sabo bima ta'ulu ilaihi da abinda sabon Allah take komawa da shi min naqsil imani na rage mashi imani domin wanda ya saba ma Allah imanin shi ya ragu aw idamihi ko kuma rasa imanin ma gaba daya domin sabon Allah kala kala ne akwai karamin sabon Allah in an kwatanta shi da wani to yana rage maka imani misali zina ba kore ma imani take ba tana rage ma shi shan giya ba kore ma imani gaba da yake ba yana rage maka imani zalunci ba imanin ka gaba da yake korewa ba yana rage maka shi ne haka sata haka fashi da makami haka kisan kai ba da gaskiya ba da sauran abubuwa na sabon Allah haka cutar iyalinka barin iyalinka da yunwa barin 'ya'yanka da yunwa barin yayanka ba tarbiya duk wannan sabon Allah ne amma ba zai fitar da kai daga imani ba kana nan imanin ka ya ragu to akwai kuma wanda zai rushe ma imanin gaba ɗaya imanin ya rasu babu shi kamar shirka da Allah saban Allah ne yayi shine mafi girman saban Allah inna shirka la zulmun azim kaga wannan yana sa gaba dai a rasa imanin ka koma zero sai ka dawo ka fara aiki sai ka tuba zo komai ba ka da wurin Allah subhanahu wataala to saboda jahilcin cewa sabon Allah yana iya sa mutum ya koma haka ko dai imani ya rabu ko kuma kwata-kwata ma babu imanin to sai mutum ya saba ma Allah malam yace fa kullu asil lillah duk wanda ya saba ma Allah wa huwa jahilun bi hada al-itibar shi jahili ne saboda wannan abin da aka diba duk wanda ya saba ma Allah an ka kalle shi ta wannan bangaren to ya jahilci Allah kenan ya zama jahili kenan wa in kana aliman bit tahrim ko da ya kasance ya san da haramcin abu domin saba Allah galibin shi wanda musulmi suke yi duk sun san baya da kyawu sanin haramcin shi ne yake ɓacewa yayin da za a zuwa saba Allah sai kamar ci gaba ɗaya idanunka su lime ka yi rishin arziki ka yi rishin mutunci sai daga baya ka tuna girman Allah subhanahu wa ta'ala balil ilmu bit tahrimi sani game da haramtawa cewa abin da za ka aikatawa haramun ne sanin haka sharqul li kauniha ma'siyatan shine sharadin kasancewa ta sabo ci mu'aqaban alaiha cewa kuma za a mai azaba akan aikata wannan saban ma'ana da abin da kai in baka san hakikanin girman laifin abin ba baka san hukuncin shi ba to Allah ba zai kama ka da laifi ba duk abin da zaka aikatawa in dai baka sani ba ka je wurin boka baka san ba a zuwa ba ka je wurin yan bori baka san ba a zuwa ba ka je ka da wurin wani kabari ka yi abin da ba a yi ma kowa shi sai Allah suwa amma baka sani ba kai gani kake girmamawa ce Allah ba zai kama ka da laifi ba saboda baka san hukuncin ba muna ganewa ko kuma ya tubu na min qarib Allah ta'ala ce sa'annan suka tuba daga kusa yahtamilu an yakuna al-ma'na thumma yatubuna malan yace yana iya yiwa ma'ana ta kasance thumma yatubuna sa'annan su tuba qabla mu'ayanati al-maut gabanin ganin mutuwa ma'ana kafin su ga mutuwa ga taran tazo suka tuba shi yake ne sun mai tubuna min qaribin fa inna Allah yaqbalu tawbatal abd domin Allah ta'ala yana karban tuban bawa idza taba qabla muayanatil maut idan ya tuba gabanin ya ga mutuwa to ana ganin mutuwa ana ganin ta ana ganin mutuwa da bawa ya kamu da wata cuta daga cikin cututtukan da likita ya ce ba a warkewa sai mutuwa ya kaga ya gani ta kuma ya ga kullun ciwo ci gaba yake kullun ciwo sai kara rayuwar shi kullun sai ta barbarewa take ta yi kaga ya ga mutuwa ya ce to bare shirya ya tuba dai tunda dai abin dai ba mutuwar dai za ya gare ya tuba kaga wannan ai ba tuba Allah bane da Allah zai baka lafiya kenan koma za ka zuwa ga shegantaka kuma da yace yana yiwa shi yake nufi wal azab kuma gabanin mutum ya ga azaba qaf'an yankakkiya ga ta nan azaba ce shine ake nufi da sa'an nan mutane suka tuba daga nan kusa wa amma bada huduril maut amma bayan zuwan mutuwa idan mutuwa ta zo ba mutum bala yuqbalu min al-asina tawbatun ba a karban tuba daga mai sabo duk wanda ke saba Allah Allah bai karban tuban shi idan mutuwa ta zo wala min al-kuffari ruju'un kuma Allah bai karban dawo wanda kafirai suka daga kafirci inda sun ga mutuwa kama qala ta'ala an fir'auna kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa game da fir'auna hatta idza adrakahu al-gharq har lokacin da nitsewa cikin ruwa ta iske fir'auna ma'ana lokacin da nitsewa cikin ruwa ta kama firawuna ya tabbatar da nitsewa zai qala amantu sai ce na ba da gaskiya annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila cewa lalle babu abin bauta da gaskiya sai dai wannan wanda banu isra'ila suka yi imani da shi wa ana minal muslimina kuma ni yana daga cikin musulmi me yasa Allah bai karbi tuba shi ba saboda ya ga mutuwa bai tuba da Allah ba an shekara nawa ana kiran shi zuwa ga Allah ya fito ba har ma ya naga kanshi shine ma sama ga Allah ai abin da yasa magana shi daidai ce duk musulmin da ya mutu da irin wannan magana addinin musulunci to ya cika da imani amma shi bai rayu akan wannan ba kuma bai tashi tuba ba da lokacin gaba annabi Musa ne ana cikin gidan sarauta yace la ilaha illallazi amana bi banu isra'ila wa ana minal muslimin da na yadda da haka to da Allah ya karba gare shi amma mutuwa ya gani shi yasa Allah yake karba wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala ce falamma ra'u basana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bi mushrikin lokacin da suka hango azaban mu sai suka ce mun ba da gaskiya ga Allah shi kadai yaushe ne sa'ad da suka hango ga azaban Allah nan ta taho sai suka ce a mun yi imani da Allah shi kadai wa kafarna bima kunna bi mushrikina kuma mun kafirta da abinda muke hada Allah da shi duk gumaka da muke bauta ba mun bari me yasa saboda azaba ta taho ba dan Allah ba Allah ya ce falam yakun yanfahum imanuhum imanin su bai kasance na amfanin su ba lamma ra'au ba'sana lokacin da suka hango azaban mu sunnatullahi allati qad khalat fi ibadi wannan ita ce sunna Allah subhanahu wataala wadda ta riga ta shuri a cikin bayi cewa da zaran bawa ya ga lalle babu mahita sai mutuwa to in ya tuba Allah bai karban tuban shi saboda tuba ce ba idan Allah ba muna ganewa ku wa qala huna anan Allah ta'ala yace wa laysati tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'at tuba bata kasance ga mutanen da suke aikata mugayen ayyuka ba ay al-ma'asi ayyuka na sabo shaye-shaye sace-sace zalunci damfara fashi da makami da sauransu fi ma dunal kufri cikin abin da bai kai kafirci ba kafirci shine ka ki yarda da akwai Allah ka ki yarda da alqur'ani ka ki yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ki yarda da ranar lahira ka ki yarda da mala'iku ka ki yarda da annabawa wannan shi ake ce makafirci muna ganewa ko to wanda bai kai ba wanda bai kai kafirci ba ayyuka ne waɗanda bawa zai aikata waɗanda Allah ya haramta mishi to waɗanda suke aikatawa babu tuba gare su hatta idza hadara ahaduhum al-maut suna nan suna ta saban Allah suna ta masha'a suna ta aikata abinda Allah ya hana har lokacin da mutuwa ta zo ma ɗaya daga cikin su qala sai ce inni tubtu al-ana sai ce a yanzu na tuba saboda ya ga mutuwa Allah ya ce waɗannan ba su da tuba walalladina yamutuna hum kuffar haka nan ma babu tuba ga waɗanda suke mutuwa suna kafirai su ma Allah bai karɓar tubar su mana wanda mutuwa ke zo masu sai sa da mutuwar ta zo suke tuba Allah bai karɓa ulaika atadana lahum adaban alima Allah ta'ala ya ce waɗannan mun masu tadadin azaba mai radadi وذلك أن التوبة في هذه الحال mala yace saboda tuba a cikin irin wannan yanayin a cikin irin wannan halin taubatu qirar tuba ce ta matsuwa tuba ce ta larura ta ba yadda zani sai dai in yi haka to so ake yi tuba a yi ta ta zabi ta yarda mala yace wannan la tanfa'u sa'ibaha ba ta amfanin mai ita إنما تنفع توبة الاختيار توبة متن يزعبا da kanshi yana cikin kyakkyawan yanayi yana cikin masha'a yana cikin rayuwar shi mai dadi kawai sai ce ya tuba daga ayyukan da yake mara kyau to ita ce tubar da take amfanin bawa wa yahtamilu malai ce kuma yana yiwa an yakuna ma'ana qawlihi min qaribin ma'ana fadan Allah ta'ala da yace daga nan kusa ta zamanto ai qaribun min filihim lidhanbi kusa daga aikin su da suka aikata na zunubi almujibi litauba wanda yake wajabta tuba muna ganewa ko mana aikin da suka aikata wanda zai sa su tuba fa yakunu almana sai mana ta zamanto anna man badara ila aliqla'i cewa duk wanda ya gaugawa yayi sauri ya zuwa cirata da rabuwa hina suduri zambi lokacin da zunubi ya fito a cikin rayuwar shi wa anaba ila Allah ya tuba zuwa ga Allah ya maida lamarin shi zuwa ga Allah wa nadima alaihi kuma ya nadama akan shi fa inna Allah yatubu alaihi lalle Allah yana karbar tuba a gare shi bi khilafi man istamarra ala dunubi sabani wanda ya dore ya dage akan sa ya saba ma Allah wasarra ala uyubihi kuma ya dage ya nace akan aikata aibuka daban-daban hatta sarat fihi sifatir rasikha har sai da saban Allah ya zamanto a cikin shi sifofi ne sun tabbata ta yadda da an ce ma wane yayi kaza ka ce to dama ai yana yi ya riga ya kaurin suna da aikata saban Allah fa innahu ya asiru alaihi ijadu taubati tamma yana da wahala gare shi ya samar da tuba wadda take cikakka mutunan da ya sha taba ya sha wiwi ya sha shisha ya je gidan karuwai ya zalunci ya sata kuma aikin kenan ya yi kaurin suna kowa ya san shi bala ya ce irin shi da waya ke tuba ba wa ga tuba ba da waya ne muna ganewa ko to aya tana magana wanda in ya saba ma Allah sai ya bari ma'ana saban Allah ba aikin shi bane amma saboda shi dan tara ne bai cika ba yana saba ma Allah wani lokaci kuma shi saba Allah ba dole sai zina ba ba sai shan giya ba cikin gidanka ma kana saba ma Allah domin abinda Allah ya ce kai ma iyali kana iyawa ba kai ba ka saba ma Allah kana iya abin amma ka ki masu me wannan ba saba Allah bane saba Allah ne to da haka ba wai sai zina ba sa'an nan kuma kana iya zanna kai ta kalle kalle bakin titi ka kallo wancan ka kallo wancan yawa in ka ga mummuna ka kai da kai in ka ga kikkiawa kai ta kallo ba ana yi ba in ka ga mai hijabi saboda kanta ce wadancan yan jaraba sai kallon mutane sai kawo da kai in ka ga mara hijabi tsarala kuma kai ta kallo saboda dama ita ta hito don a kalle ta ba samu Allah ba ne samu Allah ne katar da mutum wani ya kunna music yana saurari kawai ya biye mashi yana ta saurari ya biye musan zuciyar shi yana ta saurari ba samu Allah ba ne samu Allah ne to akwai sabu Allah da yawa a cikin rayuwa ka samu ta yana gulma ko ka same shi annamimi ko ka same shi ya rike kayan mutane ya kibiya ya mace bai dauka ba da sauransu duk sabon Allah ne to duka ya samu bawa a cikin waɗannan abubuwa abinda ake so ga bawa shine ya zamanto yana nisanta waɗannan abu Allah da ba ya ce wallazina idza fa'alu fa'ishatan aw zalamu anfusahum zakarullah فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا bayan Allah ba su nacewa kan samu Allah kaga sun tunda sai gaba da ajandar rayuwarsu kawai samu Allah ne daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan kuma goba rayuwa haka to irin su ne malam yace da waya ne mutun ya tuba yana da wahala mutun ya sabu tuma cikakkiya والغالب ما لا يتي كما غالب يا كان irin waɗannan mutane annahu la yuwaffaqu litauba ba a datar da mutum ga samun tuba wala yuyassaru kuma ba za a saukake mai bane asbabiha ga aikata sabubban tuba din ba mana ba zai samu taimakon Allah subhanahu wataala ba saboda ya kama wato saman Allah gadan gadan yana ta yi kallazi ya amalu suwa la ilmin tam kamar wanda yake aikata mugun aiki akan cikakken sani wa yaqinin da kuma yaqini wa tahawunin bi nazarillahi lahu ko ilayhi da kuma yin watsi da cewa Allah yana kallon shi ba ya san abun bai da kyau yana da yaqini abin da yake aikata bai da kyau amma yayi ko da kallon da Allah yake mashi akan wannan saban ba akwai su ba fa innahu malan yace sadda ala nafsi babar rahma wannan ya toshe makan shi kowar rahma um ba ne ilimi yake da shi yake to ba yake da ilimin ba malan yace na'am haka nan ne qad yuwaffaqu bawa ana iya datar da shi qad yuwaffiqillahu abdahu Allah yana iya datar da bawan shi almusirri wanda ya dage ala zunubi akan zunubai an amdin da gangan bawan da ya san zunubi ba ya da kyawu yake aikatawa akan iya samun bawa ɗaya ko biyu cikin bayi goma waɗanda Allah yake iya taimakon su su tuba amma ba cika samu malayanci akan iya samu wa yaqinin kuma yana saban Allah akan ya san tabbas saban Allah yake li taubatin tama Allah yana iya azurta shi da samun tuba cikakka ya tuba ka gan shi ya kimtsa ya zama mutunan kirki kamar ba shi ba ya dawo mutunan kwarai cikin mutanen kirki ya rabu da mutanen banza yamhu biha allati yamhu biha wadda wannan tuba da ita Allah yana goge mai ma salafa duk abin da ya gabata min sayyi'atihi na mugayen ayyukan shi wa ma taqaddama min jinayati da kuma abin da ya riga ya gabata na laifukan da ya aikata walakin ar-rahmata wat-tawfiqa mala yace sai dai fa rama Allah ta'ala da datarwan Allah ta'ala lil awwali ga na farko din aqrabu tafi kusa ga wanda yake saba ma Allah ba tare da ya sani ba ba tare da yana da cikakken sani game da saba Allah ba amma nabiyin ma Allah ta'ala yana iya samun shi da rama ya taimake shi ya tuba waliyaza khatama al-ayata al-ula domin haka Allah ta'ala ya cika aya ta farko bi qawlihi da magana shi ce wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance mai yawan sani ne mai yawan hikima ne wa min ilmihi daga cikin ilimin Allah annahu ya'lamu sadiqat tawbati wa kadhibaha Allah ya san mai tuba ta gaskiya kuma Allah ya san mai tuban mazuru. Mazuru yana tuba in bai samu beraye da sauransu ba ya tuba. Da ya ga ilginsu kuma shi ganin sai ya tara tuba. To, da wanda ya tuba ta gaskiya Allah ta'ala ya san tsakanin shi da Allah ya tuba ya san shi. Wanda kuma ya ta karya saboda ba yadda za yi, kamar ɓarawo ne ya duro cikin gida. da kama katangan mutane yana dirawa sai tsarar bayan shi ta amsa ya ce Allah na tuba na ƙara sata saboda ba ya sai an tada shi yaya tuban ta yi ya ji tsanan bayan shi ta yi ƙara sai ma zuwa an kama shi maimakon a kama shi a kai a abin nan wurin polis to likita za a kai shi a mai magani wadda ka ya tuba ya bar sata ko kuma mutum na zira hannun shi aljihun wani ya ɗauki kuɗi kawai sai karo da wasu allurai suka tsitsire shi ya ce astaghfirullah Allah na bari ba kyau da duk wanda ya tuba ta ƙwarai Allah ya sani wanda ya tuba ta gaskiya da wanda ya tuba ta ƙarya Allah ta'ala saboda ilimin Allah Allah ya san kowa bai jazi kullum minhu ma Allah zai saka ba kowane ɗaya daga cikinsu ma ya stahaku abin da ya dace ko bi hasabi ma ya stahaku da gwargwada abin da ya dace bi hikmati saboda hikima Allah subhanahu wataala ومن hikmatihi yana daga cikin hikima Allah an yuwaffiqa Allah ya datar da man iktabat hikmatuhu wa rahmatuhu wanda hikima Allah da rahama Allah ta hukunta tawfiqahu litauba datarwar shi ga tuba sai Allah ya datar da shi wannan yana daga cikin hikima Allah subhanahu wataala ya datar da wanda hikima shi ta kumshi a datar da shi ya tuba sai Allah ya datar da shi wa yakhdula kuma Allah ya wulakantar da man iktabat hikmatuhu wa adluhu wanda hikima Allah da adalcin Allah ta cancanci adama tawfiqihi rishin datar da shi sai Allah ya kidatar da shi shine wa yudillu man yasha Allah yana batar da wanda ya ga dama wallahu alam mala yace sani na wurin Allah subhanahu wataala Allah kara mana sani sai Allah ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا ياتين بفاحشة مبينة وأشرون بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ألا سيكون نسك إيمان لا يحل لكم بهلت بغريك أن ترثوا النساء كرها وقاجماتا بتسياسكم قاجسوا ma'ana matan su ma zamanto kayanku ne na gado duk ku gaje su cikin abinda mamaci ya mutu ya bari wala tazuluhunna kuma kada ku cutar da su li tazabu bi ba'dhi ma ataytumuhunna domin ku tafi da sashen abin da kuka ba su illa yatina bi fahishatin mubayyina sai idan sun zo da alfasha da take bayyananniya wa yashiruna bil ma'ruf ku yi zamantakewa da su da alheri fa in karitumuhunna idan kun kisu fa asa an takrahu shay'a ya kusa ku ki wani abu ويجعل الله فيه خيرا كثيرا كما الله تعالى يسني عليه cikin wannan abin da kuka ki malam yace kanu fil jahiliya mutane sun kasance a zamanin jahiliya idza mata ahaduhum an zawjatihi idan daya daga cikin su ya mutu ya bar matar shi ra'a qaribuhu dan uwan shi na kusa kafihi kamar dan uwan shi wabni ammihi kamar dan dan uwan mahaifin shi kane ko magaji wa nahwima da makamancin su sai yaga annahu ahqqu bi zawjatihi shine mafi cancanta da matar shi min kulli ahadin daga kowa a jahiliya da haka ake wa hamaha kuma sai ya hana ta ya kare ta an gairihi daga wani shi mana ya hana kowa ya aure ta sai dai shi kuma ba ya auren ta sai dai ya rike ta haka nan za ta yi ta zama ahabbat tana so aukare ko ba ta so haka za a rayuwa da haka ake yi muna ganewa ko bayna habbaha in yana santa bayan ya mata da waɗannan abubuwa ko tazawwaja sai ya aure ta ala sadaqin yuhibbuhu akan sadaqin da yake so ya bata dunaha ba sadaqin da take so a bata ba kawai in ya so ta yaga wato dan yace sharaf bata gaji ba da sauranta to sai ce auren ki zani kuma ga abin da zani baki sadaki shikenan kawai karbi ba maganan nawa zani baki ba magana aici naki ai ta yin sadaki ya kara mana ya mana kadan saboda kaga akwai kaza kawai karbi sadaki gina aure ki da haka ake yi wa in lam yardaha in kuma bai yarda da aure ta ba abaraha wala yuzawijuha sai ya cutar da ita bala yuzawijuha ba zai aurar da ita ba ga kowa illa man yaktaruhu huwa sai dai wanda ya zaba shi shi da kanshi kaga dai har yanzu ba haita daga cikin wahala ba wa rubbam tana min tazwija kuma yana iya kin aurenta ba ko ya aurar da ita hatta tadbula lahu shay'an min mirasi qaribihi har sai ta bashi wani abu daga cikin gadan makusancin nashi aunin sadaqiya ko kuma sai ta bashi wani abu daga cikin sadaqin da wanda zai aurenta ya kawo tace to ga wani abu cikin sadaqi su sa nan yarda ya aurar da ita kuna ganewa ko da zamanin jahiliya haka ake malai yace wa kana ar-rajulu aidan kuma mutun ya kasance ya agulu zawjatahu yana cutar da matar shi allati yakunu yukriwa wanda yake kasancewa yana tilasta mata yana matsa mata liyazhaba bi ba'd ma ataha domin ya tafi da sashen abin da ya bata mutun ya mata matar shi ta tuta mata ba ci ba sha yace ita wallahi ba ta yi wannan zaman ita wallahi takarda take so sai ce to ba ni sadaki a tsarin musulunci da yazo daga baya sai musulunci yace duk wanda ya matsa matar shi ya cuta mata har ta nemi a sake ta to ba ba amira mai sadakin shi amma ita tace ba laifin komi ba wahalar komi ba cutarwa ta ce ba ta san zama da miji to sai a ce sai ta biya sadaki amma cuta mata aka yi matsa mata aka yi to jamani jahiliya haka ake sai a matsa mace saboda in ta ce ba ta zama sai a ce ta kawo ta kawo sadakin da aka bata muna ganewa ko da haka ake yi bana Allahu almu'minina sai Allah ta'ala ya hadi masu imani an jami'i hadhihi alahwal daga dukkan waɗannan halaye illa halataini sai halaye guda biyu إذا رضيت إذا انتيرد واختارت نكاح قريب زوجها الأول تزعبت أولي مكسن مجن تنفرقود وانده يرسو باب لفي وانه كما هو مفهوم قوله كرها كما يندى فإنت مغنى الله تعالى تنون شوى كرها بألتك وقاجماتا دولبا yawa in sun zabe ku shikenan ba laifi zaka ba laifi bane yawa matan wanka ta rasu kuma shi kenan ba maza mata kai ba misali duk musulunci ma da ya zo da ya bar wannan to ba lai bane matan wanka da ta rasu ko ba ta karanka ta ce a gaya ma tana son ka babu wani abu ba a cewa kenan da ma muna haiki ta zangin mijinta a to ba ya rasu ba ta taba gai da yana da rai shi kenan ya wuce ya riga ya rasu kuma ta to zama za ta yi haka nan wa idza atayna bi fahishatin mubayyana idan suka zo da alfasha bayyananniya kazina kamar zina wal kalamil fahishi kaman magana wadda take ta gamci magana ta batsa wa ziyatiha li zawjiha kamar cutar wata ga mijinta da zaman to ba ta aikin komai gidan mijin ba ta biya ma mijinta ba ruwanta da mijin ta cutar da shi ka gani ko fa inna bi hadhihi al-hal lalle cikin irin wannan halin ya juzu lahu an ya'dilaha ya halitta gare shi cuta mata uqubatan la saboda uquba gare ta ala filiha akan aikin ta li taftadiya minhu domin ta fanshi kanta daga mijin idza kana adlan bil adli idan ya cutar da ita da adalci mana mace ce kayan abinci duka su nan gwargwadon wadata ko kuma wadaci ne kai ma ko kuma gwargwadon wadatar in kullum awo kake za ka auna mata shinkafa ko masara a kawo kullum dai sai an ci a ci da saba a ci da rana a ci da yamma kuma duk lokaci lokaci kana mata sutura duk lokaci lokaci kana kama da kayan shafe-shafe da kayan tantata duk da abubuwa na bukatu amma ko ita ba ta ganin wannan to ya halitta ka sa mata takunkumi ka cutar da ita kaga ita ta fara kai kuma karama to a wannan lokaci ya halitta in ta ce ba ta iya zaman ta biya ka sadakinka awa rannan za ka hita ba kwana da dumame ba kuma sai ka ce ka hita ko na kari ba suka ce ba da su kuma kana da ya halitta saboda ta maka ka je da ita daɗi ba ta gani ba tana ta cutar da kai ya halitta ka mace mata aljihu kai ma rana ta yi kaki dawowa gidan sai da daddare yawwa daddare sai ka biyo da kilan shinkawa ɗaya da rabi ko guda ka zo da shi ɗanye bayan isha'i in tana iya aza sanwa ta aza ta ce in ba ta iya to kai dai ka ci abin cikin gari ga yanan in ta ji matsi ta ce wallahi ba ta iya wannan zaman sai ka ce to dole ki zanna ya za ki wallahi sai ka sake ne ce a bani saki sai ka kai shora alkali kowa ya biya yadda aka sa alkali ya ce tun da ke kika fara kuma ya ɗauki nauyin da Allah subhanahu wataala ya ce ya ɗauka game da ki ya maki da abin da ke bukata me yasa ke kika mai haka tunda daga baya ya maki haka ne saboda jan haushi sai kin biya sadaki shi Allah ya sa mu dace kuma qala ta'ala sannan Allah ta'ala ya ce wa ashruhuna bil ma'ruf Allah ta'ala ya ce ku cuɗanyi matanku da alheri ma'ana ku kyakkyawan zama da su wada ya shimalu al-mu'asharata al-qawliyata wal-filiya ma'ana yace wannan ya shafi cuɗanya ta magana da kuma cuɗanya ta aiki ka bara magana matarka magana mai daɗi ka zanna ku hira da ita ku yi dariya ku taɓe muna gane ya ku kuma da kyakkyawan aiki ku zanna ku ci abinci tare na sai yara matar ka hoci kuma ka tabi da ita da wa ka tabi wani yara aure baya da yaro baya da tsohu abinda dai baka saba da shi to shi kenan za ka ya mana ma wani bambara kwai haka amma musulunci yana so ka yi da kai kyakkyawan magana kai kyakkyawan aiki ga matarka yawwa gaban ɗiyanka gaban ɗiyanka sai ka zaki kiranta masoyata rabin raina yana ji ba ka yawa musulunci da ya koya maka wannan magana mai kyawu da aiki mai kyawu fa'alar zauji wajibi ne ga miji an yi ashira zaujatahu ya cuɗanyi matar shi ya zama da ita bil ma'ruf da abin da aka sani min as-suhbatil jamila na zama kyakkyawa tare da ita kyakkyawan zama ba rikici ba rigima ba gaba ba kiyayya ba fada tsakanin ka da ita haka ake so wa kaffil adha da kuma kame cuta wani abu da yake cuta ne gare ta ka bari mata shi ita ma haka nan wa badlil ihsani da kuma ba da kyautatawa ba ta abin da yake kyautatawa ne Allah ya sa kana da za ka fita yakin ka bada kudin cefa ne dala ɗari sai ka bata in akwai in su kadai ne sai a bata in kuma akwai maimakon ka bata ɗari sai ka bata ɗari da hamsin wannan yan saman ita ma ka bar ta cikin gida ba ta komi bai wa Allah ko asusu sai ta yi awa kullum ta ajiye dala ashirin ko talatin ka kayi kayan wani lokaci ta ɗin tara wani abu kyautatawa ce ko ma ba ta haje ba ta zanki biyan bukatunta saboda ka bar ta ita kadai cikin gida kai ka tai waje kana ka ci wannan ka sai wannan ka sai har mutane kake sai ma ita ka manta da ita saboda ka baro mata dala 100 in akwai to kamata ya kara mata 100 za ta isa sai ka bata 120 ko da 30 kai in ma soyayya ta kai kamna ta kai kamna ka bata jikka kuma an ka tahi bayan awa ɗaya bayan awa bai ka kira ta ta waya lahiya ka ce a ina so da yin jimire ke ne kawai duk yau da tawa ne wa husnul mu'amala da kuma kyakkyawan mu'amala wa yadkhulu fi zalika yana shiga cikin wannan nafaqatu ciyarwa ba ta abincin zaba da rana da yamma wal kiswa da kuma sutura duk suna shiga cikin wa ashiruna bil ma'ruf wa nahwuhuma da makamancinsu ba yajibu ala zawji li zawjatihi yana zama wajibi ga miji ga matar shi al ma'ruf kyautatawa min mithlihi daga irin shi li mithliha zuwa ga irinta bidalika zamani wal makana a cikin wannan wurin da wannan zamanin kowa gurgurdan mi gurgurdan halinka kowa gurgurdan halinta irin ka ciyar wanda za ka mamace da yin fiƙdu sa'atin min sa'ati mai wadata ya ciyar daga wadatar shi ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله haka ake yi gwargwadonka gwargwadon irin tawaine da zaka dauka ka sai iyalinka haka ma ita ma irin ta irin ta ya ake mata ya irin ta wace iri ce ita diyan mawadata ce ko diyan talaka ce ko diyan matsakaita da yan kasuwa ka huru ko ɗiyan ma'aikata ka auro ko ɗiyan malamai ka auro ko ɗiya almajirai ka auro kowa da irin tsarin rayuwarta gidansu duk kwana uku sai an ci nama ita ma a ci nama gidanka in akwai hali ko kuma kullum babu miyar da ake gidansu ba nama kuma kai kana da hali to kai mata haka nan kakka kwashe mata gwiwoyi ta cire ma san auren wadda ta zo ta ga irin rayuwar da ta shawo gidansu nan ba ita ake ba kuma akwai halin a bar ta kaukau haka nan babu komai cikin gidan gidansu cikin firigon gidansu akwai kaji akwai zabi akwai talo-talo akwai naman shanuwa duka kawo mata in kana da hali ba laifi a gidansu sai a yi wata ba a ci nama ba to shi kenan sai a yi wata gidanka kai ma ba ci nama ba me yasa saboda kai ma ba ka da yawa ya talakawa ta zo ta rayu gidan miji talaka yana yadda ake rayuwa gidansu idan masu kuɗi ta zo ta rayu gidan mijinta irin rayuwar da ake gidansu in mijinta yana da kun ba da sai ta yakuri dama ba kuɗin shi ta aura ba dama ta san ba da kuɗi da ya ma ka yi auren وهذا يتفاوت بتفاوت الاحوال ما لا yace wannan yana samun tserewa da tserewan halayen da ke ga mutane ma'ana dai aya tana nuna mana cewa mu yi kyakkyawan zama da iyalinmu fa in karitu na fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katira kyakkyawan zama manzo Allah yake da iyalin shi jama'a manzo Allah yana zama kyakkyawa da iyalin shi zannawa yake da su ya hira su ba shi labari shi ma ya ba su labari Allah cikin gidan shi duk aikin da ya shafe shi shi ke makan shi saboda kyautatawa saboda mata suna da aikin cikin gida sai ya bar su ya aikin su shi kuma na ya makan shi wannan dai yana daga cikin kyautatawa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma iyalin shi manzala sallallahu alaihi wasallama yakan jera da iyalin shi su yi tafiya su jera ba yana gaba tana bayan shi ba ko kuma ta dan gota haka kamar ba mata shi ba Allah yana jira da iyalin shi suna tafiya tafiya kafara da kafara suna tafiya ba mata shi bace suna tafiya wata rana ma yace ma Aisha mu yi gudu gudu suka zuba da gudu manzala ya tsere mata manzala ya ce hadi bi tilka Allah ya ce ɗaya da ɗaya na rama ke mun taba gudu kika tsere mani da yau ni ma na rama yi wannan kyakkyawan zama ne Allah ya ce khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli mafi alherin ku shine wanda yafi kyautata ma iyalin shi to kuma dukkan ku sahabbaina babu wanda ya kai ni kyautata ma iyalina Allah ga mu kyautata ma iyalin mu mu dadada masa rayuwarsu ku sani cewa mun rabo su da iyayensu mun kawo su cikin wani wuri mun tsare su yanzu ba su da izinin hita sai da izininka ba za su hita ba sai ka ba su izini ba za su yi koyi ba sai da izininka to ya kamata ka dadada masu rayuwarsu da kyautata masu mata ai saboda zaman gida da suke shesa aka sanya masu kayan daki kayan ɗakin nan suna ɗebe masu kewa yadda mace tana ta shaye-shaye tana goge shi ne aikin ta yi zanna tana kallon ɗakin ta wannan abin yana sa ta mance duk wata damuwa da ta hito daga cikin ta amma ɗaki zama ƙayo ba komi sai katifa za ka mace sai ta tata da hankali kullum ka zo suka iske ta tana ta kuka duk ɗan tana amarya duk yaran suka zo ganin sai su iske tana ta kuka da sun koma gida sai su ce wallahi mai iske wanta tana ta kuka na san bugunta aka yi ta kuma larurar rayuwa ce ɗakin ba komi abinda za ta kallata shi daɗi sai katifa da sau da haka ake son kyakkyawan zama da iyali a kyautata musu in ka kyautata musu ladara ka samu Allah ta ala ya samu dace kira sallah sai mu ci gaba Nala da yanki. ya ce fa'in karituhu na fa'asa an takrahu shai'a, wa ya ja'ala Allah fihi khairan kafira, a yambari lakum ya kamata gare ku a yi al'azuwaje ya ku maza, an tumsiku zaujatikum ku riƙe matan na alkarati da hunna tare da yayya ku gare su, duk da ba kusan su ku riƙe su. fa inna fi zalika khairan kathira domin cikin rike wanda za kuma su didda ba kusan su akwai alheri mai yawa ciki min dalika imtithalu amrillah daga cikin alherin da ke cikin rike su didda ba kusan su aiki da umarnin da Allah ya ba ku rike wa qabulu wasiyatihi kuma ga karban wasiyar da Allah yayi allati fiha sa'adatud dunya wal akhirah wanda a cikin wannan wasiya da Allah ya maku akwai alherin duniya da lahira. Manzala sallallahu Alaihi ce wasu tasu min nisa'i, ƙwaira, ko da ba ka san mace? To Allah subhanahu wata'ala yana nuna ko ka ta saboda ka san akwai lokacin da za ka ji ba ka san mace saboda wasu abubuwa da ke gare ta mara kyau. Ko ba haka ba, ko dai saboda ƙazamtar da ko kuma saboda wasu abubuwa na bukata cikin gida ba ta wasu kuma tana yi ko saboda ba ta yi abinci ba ko saboda ba ta yi sa kaya ba in ta zaɗi sai ta wani haka ko sai ka jiga kana kashe mata kudi amma ina to haka za ka ji kana kinta saboda waɗannan abubuwa to sai ka yi haƙuri irin waɗannan su ne ake magana ومن أن إجباره نفسه sabon manzala sallallahu alaihi wasallam sun yi zama da mata ba su iya wasu abu ba asma'u matar zubairu ibn al-awwam akwai abincin da yake so ita kuma bata iya irin shi ba shi kuma Allah ya jarrabe shi da son wannan abincin ita kuma bata iya ba duk da yake so sai dai in ya kawo kayan sai ta shiga makwabta ta kai ai mata bai rabu da ita ba shine ake magana shi yasa manzo Allah ce la yafrak mu'minun mu'mina kan mu'mini ya kyamaci matar shi mu'mina in karya mina khuluqa radiya minha akhar in yaki wadansu halaye na ta sayar da wasu shine Allah yake mana magana wa mina daga cikin na ijbarahu nafsahu matsa ma kanshi akan rika matar shi duk da baya santa ma adami mahabbatihi la tare da rishin soyayya shi gare ta fihi mujahadatun nafs a ciki akwai kokowa da zuciya in ka rike ta kamar kana fada da zuciyarka ne kana cewa zuciya sai kin so wannan macen wata khalluku akwai kuma ɗabi'antuwa bil akhlaqil jamila da ɗabi'u masu kyau cewa wanda ba ka so kuma ka ci gaba da kyautata mashi ana son haka wa rubbama annal karahata tazulu sau da yawa ba wato kyamar tana iya wucewa wa takhlufuha al mahabba soyayya sai ta mai gurbinta ko ba haka ba kama huwa al waqi'u fi dhalika kamar yanda yake afkuwa wa rubbama ruziqa mina waladan salihan so da yawa kuma ana iya arzuta shi daga wannan macen a bashi da na kwarai nafa'a walidayhi fi dunya wal akhirah wanda zai amfani iyayen shi duniya da lahira kana kinta ba kasanta kana jin haushin da razawan sai kaga Allah ta'ala ya baka babban malami ta hanyar ko babban ma'aikaci ko babban mai kudi Allah ya baka babban malami mai tsoron Allah kuma Allah ya ɗaukaka shi cikin ilimin ba sai kaga matan na burge ka ba ko kuma Allah ya bashi wadata ta hanyar ɗanta ne amma sai Allah ya bashi wadata ɗan shekara 22-23 waɗannan kawai sai ƙasa kake ta yawo duk ka gaji da rayuwa kawai sai cima ga sabon moto ta abu ya sau maka ɓaka ji ka shigo mammawa ne waɗannan ta zama masoya ta zama abokin soyayya wadda ka haka ne ko kuma ka ji ya ce bana ka umara za ya fita tare ya kake ji ko hada ita ma duk kurun guda ku tafi tare kuma ka dawo akwai tawali ma koma za ko kuma yace wannan gidan da kuke ciki ya sai muku wani to sai ka ji macen nan ka lalle gare da barabu da ita ba shi akwai alheri mai yawa wa ga kullu ma li imkani fil imsaki malan yace wannan dukkan shi tare da yiwuwar rikewa kenan in kana iya rikewa ka rike wa adamil mahzur da kuma rashin wani abu wanda ake tsoro ya faru ka wurin kyamarta ka ki cida ta ka ki ɗaukar ɗawainiyarta mai ta wahala a ka ci gaba da yi mata abinda za ka ma kowace mace da kake su shi ne malam yace in ana iya riƙewa kenan fa in kana labudda min al in ya kasance babu makawa sai an rabu wa laysa lil imsaki mahallun babu wurin da zai sa ka riƙe ta ba ta da wuri ga zuciyarka wa laysa al imsaku bi lazimin riƙewa ba dole bane Allah ya samu dace Allah ya samu rike matan mu kyautata musu Allah ta'ala ka samu ya aiki da abinda kake gaya mana ya Allah da abinda manzon kai ke gaya mana ya Allah Allah ka samu kare da duniya lafiya Allah ka samu cika da imani Allah ka raba mana asiri duniya da lahira Allah ka ba mu damuna mai albarka da ma mu lafiya da abinda lafiya za ta ci Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين